بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana mun shiga daren laraba wanda ya daidai da daren sha ɗaya ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wadda ta daidai da shida ga watan januwari shekara ta dubu biyu da tara muna karatun littafin sahih al-bukhari na al'imamu abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wannan shine kasar na arba'in da hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi taken karatun da aka sani da cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a musulmi ba su manta ba mun shiga cikin babi na talatin da takwas sai lokaci ya ƙure mana babu ismi man kazaba ala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama babin da ke bayani akan laifin wanda yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ƙarya ita ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama haramun ce kuma haramcin yayi tsanani domin ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama rugurguza addini ce canza addini ce yan bid'a galibi addinin su ya gini ne akan ƙarerai waɗanda suke kirkira suke dangantawa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sakamakon haka sai suke bautawa Allah da wani abu wanda ba shine Allah ya aiko annabi ba sallallahu alaihi wa alihi sallama kenan wajibi ne a yi taka tsantsan wajen danganta magana ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk sa'ad da za ka kintaci wata magana ka faɗa ka sani da cewa lallai za ka wurga kanka ne tsindim a cikin wutar jahannama don haka nasihar da muke wa al'ummar musulmi kowa ya yi taka tsantsan musamman a wannan zamuna da ustazai suka yi yawa sai 'yan boko da 'yan al'ada sai suka ɗauka ai hadisan da suka ji ustazai suke jawowa ra'ayoyinsu ne suke narkewa suke mayarwa hadisi dan haka kuna zaune da dan boko kawai sai ce ai annabi ma ya ce kaza sai kirkiri maganar shi shi da kai sai ce ai annabi ma ya ce kaza amma ku malamai ko kuka fi ni sani to lallai in akwai malamin hadisi a wurin ya ce a ƙarya kake annabi bai faɗa haka ba ya kamata ku fahimci wannan wannan dan bokon ku ko da sardauna ne Ahmadu Bello a ƙaryata shi shine namiji uban yan boko wannan shine tsarin malaman hadisi suna karyata duk wanda yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarya kowane ne ya kamata a gane wannan domin lallai wannan ɗabi'ar na lura ta shiga cikin 'yan boko da 'yan siyasa da 'yan al'ada da dama kawai kuna zaune kuna zance da mutum haka siddan sai kawai ana cikin magana sai ce ya annabi ma ya ce kaza tun da yake bai taɓa jin magana ba shi da kanshi a nan take ya kirkire ta amma wai sai maka hikima ya ce amma ku malamai ma kun fi ni sani a'a sai ya ce ƙarya ne ya katta kenan ya kamata a gane haka don haka duk mutanen da suke cewa su albani suna rashin kunya suna ƙaryata manya a'a manyan ne ba su da kunya da suke manzon Allah ƙarya sallallahu alaihi wasallam ya kamata a gane duk wanda yawa manzon Allah ƙarya rashin kunya ta gama tabbata ga wannan to lallai ne kuma in har aka sifirta mishi aka mutunta shi to an yi laifi dole ne a fabbaha shi a kunyata shi a cikin jama'a kuma a ce karyaye ka je ka dubi manya-manyan malamai ne su shu'uba suka karyata su saboda sun yi karya duk waɗannan da ka ji suna kirkira hadisan karya din nan ba ƴan ƙwaya bane ba ƴan iska bane malamai ne masu naɗi manya-manya da gemu amma in suka yi karya sai shu'uba ya ce fulanun kazzabun imam malik sai ya ce fulanun dajjalun minad dajajila ba sa shakka duk wanda ya karya ka je ka karanta littafin lisanul mizan na al-imamu ibn hajar al-asqalani mai bulugul maram ka karanta littafin ad-du'afa wal matrukin na imam al-bukhari ka karanta du'afa wal matrukin na nasa'i ka karanta ad-du'afa wal matrukin na daraqutni ka karanta duk littattafai da malamai suka yi irin mizanul i'tidal ta al-imam az-zahabi da al-kamil fi du'afa'ir rijal duk waɗannan littafan baki ɗaya malamai sun yi su ne akan ƙaryata maƙaryata saboda haka jama'a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarya babu babu shakka babbar magana ce wadda yake bata bata halatta a ce kai kana zaune a yi wannan ƙarya ba ga waɗanda suka saurari wata ainihin tira ta tattaunawa da muka yi wata shekara kusan shekara takwas yanzu ko shekara bakwai da suka wuce da ainihin halifa Allah ya gafarta mishi wani dan boko ya bugo waya lokacin nan daga jami'ar Ahmadu Bello nan yake cewa ai annabi ma ya daura aure ga wani da kulhu Allahu kafa uku na ce a'a sai irin wannan hikima amma kai malam kai ka ma san magana na ce a'a ƙarya ne to ya ji zafin wannan magana don mun haɗu da shi na ce to ina zuwa tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah a ina ka taɓa karanta wannan magana bai ji daɗin na ce ya yi ƙarya ba amma tsakanin shi da Allah yanzu ni da shi ne na uku shi ne Allah a ina ya taɓa karanta wannan magana annabi ya ce sai ce to shi dai ba son jayayya na ce a'a ba fa jayayya ba ce kai ka ce ka ji zafi na ce ƙarya kake yi tsakaninka da Allah a ina ka taɓa karantawa inda ka taɓa karanta a wani wuri haka ta faru sai a ce saboda kai ba malamin hadisi ba ne shi yasa da ka karanta ka kwalɗo mana abin yadda ka karanta amma muna son mu ji a ina ne ka taɓa karantawa haka babin da ka taɓa karanta kawai ƙarya ce kawai kan naɗi gari kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jama'a ku gane duk fitintunin da suka faru a cikin addinin musulunci sun faru ne sakamakon waɗannan ƙarirai da maƙaryata su ƙaryata na suka ƙirƙira ka karanta muƙaddimar littafin sahihu muslim ka karanta muƙaddimar sahih da ibnu hibban waɗannan muƙaddimomin littafin nan ka karanta su zaka ga abdullahi dan abbasin yake cewa a da duk wanda ya ce mana manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai mu kasa kunne sai mu ɗauka mai aiki ya ce to amma yayin da fitina ta faru shi kenan duk wanda ya ce mana manzo Allah ya ce sai kuma mu ce ya gaya maka daga wa shi wannan yaya halin shi yake fitintuno ne na siyasa suka faru kawai shi kenan sai mutane suka koma suna da ƙarya suna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam dan haka jama'a ku sani da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ainihin daidai yake da kowa ba a duniya da lahira yi mishi ƙarya kuma ba daidai take da yi wa kowa ƙarya ba dan haka manya-manyan malamai na usulul fiqh karanta littafin as-sunnah wa makanatu fi tashril islami suka ce haƙiƙanin wanda ya ƙarya ya kafirta kaga ko ba a taba cewa in kai wa wani ƙarya ka kafirta ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka jama'a mas'alar tana da girma kwarai da gaske na'am wasu na cewa ba muna yin ƙarya bane don mu lalata addinin muna yin ƙarya ne don mu dawo da hankalin mutane su dawo su kula da kaza kamar waɗanda suka yi ƙarya game da kowace sura ta alƙur'ani suka kirkira mata darajarta da falalarta wai saboda mutane su dawo suna karanta ƙur'ani saboda wanda ya karanta suratul waqi'a kowane dare ba zai fatara ba wanda ya karanta kaza ba zai kaza ba waɗannan ma ba su fita daga cikin ainihin masu mugun laifi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama baya buƙatar a ƙarya wajen a jawo mai alheri alherin da ya zo da shi ya isa ya jawo alherin da ake neman mutane su to zuwa gare shi na haka jama'a ku yi taka tsantsan abin da yasa al-Imam al-Bukhari ya taho da wannan a cikin babin ilimi kenan saboda mas'alar yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya a wancan lokuta ta rinka faruwa ne tsakanin ɗalibai da kuma ainihin malamai wato ahlul ilmi to amma da tafiya ta tafiya ne shine na ce yanzu har kowa ma 'yan siyasa da 'yan boko kuna zaune kawai sai mutum sai ya kirkiri ƙarya kuma abin da ya faru shine ustazai ne aka samu masu kara saboda suna karantarwa gidan yallaɓaiwa na ana bashi albashi to in yallaɓai ya yi ƙarya ba zai iya ƙaryata shi ba to kaga sharri ya faru Allah ya kiyaye قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار ربيعي دان حراش الله يقارا مش يردا يتي ناجي علي الله يقارا مش يردا yana cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la takzibu alayya kar ku yi mini ƙarya fa innahu domin kuwa man kazaba alayya falyalijin nara wanda diye min ƙarya to lallai zai shiga wuta Allah madaukakin sarki ya kiyaye قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يحدث فلان وفلان qala ama inni am ama inni lam ufariqhu walakinni sami'tuhu yaqulu man kadhaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nari wannan hadisi jami'u dan shaddad wanda yake tabi'i ne ya ruwaito shi daga amir dan abdullahi dan zubair shi ma tabi'i ne riwayar tabi'i daga tabi'i sannan sai shi ainihin abdullahi dan zubairi sai shi amir ya ce an abihi ya karɓo daga mahaifin shi abdullahi dan zubair kaga kuma riwayatul abna'i anil aba'i kenan qala shi ya ce qultu zubairi na cewa ainihin az-zubair wato abdullahi dan zubair na ce abdullahi dan zubair ya ce baban shi zubairu inni la asma'uka tuhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ni ba na jin ka kana yawan kawo hadisai kama kana yuhaddithu kama yuhaddithu fulanun wa fulanun kamar yadda wane da wane suke kawowa a cikin ruwa ibnu majah ya buga misali yace kamar yadda su ibnu mas'udin suna yawan kawo hadisai kai ma kuma gashi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba na jin ka kana yawan kawo hadisai yaya akai ne ko baka san hadisan bane ko kai baka zauna da shi bane ko yaya dai aka yi qala sai yace amma inni lam ufariqhu ka sani da cewa ni dai ban taba rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma'ana yana bayani a galibin lokaci dai na zauna tare da shi ina tare da shi in ba haka ba ai Abdullahi ibn Zubair yana daga cikin wa Zubair yana daga cikin waɗanda suka yi abin nan suka yi hijira zuwa ƙasar Habasha ashe ya taɓa rabuwa da manzon Allah amma yana nufin a galabin lokaci tun da ya musulunta bai rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wato ba rashin sanin hadisan bane ya san hadisan ba rashin bai zauna da shi bane ba rashin bai ji su bane ba rashin ba shi da su bane walakin ni sami'tuhu yaqulu sai dai na ji shi ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kazaba alayya wanda ya min ƙarya falyatabawwa maq'adahu minan nari to ya tattali mazaunin shi a wuta to abin da ya sa ka ji bani yawan kawo hadisan tsoron tsoro nake taka tsantsan nake kada in je in yi ƙarya shi yasa in ba ta zama lallai ba bana kawo hadisan ba wai kawai a saki baki ai ta kawo hadisan ba jama'a kun ji waɗannan da suka zauna tare da shi kenan akwai wata latifa mai daɗi da nake so in karanto mana daga cikin sharhin sahihul bukhari na fatihul bari akan wannan magana da yace ama inni lam ufariqhu to Allah na son kowa ya natsu da kyau ya saurara don ka gane dangantaka da kusanci da ɗalibtaka ta ainihin azubair ɗan awan ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba abu ne ƙaramin abu ba amma duk da haka yake taka tsantsan sai ka auna da kai da shi kai da kake rayuwa bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hijira da shi dubu ɗaya da ɗari hudu ka ji waɗanda ma suka san hadisan amma yanzu jama'a mutane ba su da taka tsantsan musamman ustazai ustazai ba su ga kamar na matsa musu wato kishi nake kasa hallaka saboda in ustazai suka hallaka mustaqbal na malanta ya lalace shi yasa kullum nake taka musu burki saboda irin yadda nake ganin suna kazallaha abin yana bani mamaki musamman so da dama nakan bayyana a wasu garuruka a wasu wurare a matsayina na ɗan jarida ko a ɗan boko wani bai san ni ne ba sai in ga irin yadda nake ga ustazan na kazallaha sai in ga abin yana bani mamaki kun fahimta jama'a in ya san ni ne a wurin ba zai irin wannan kazallaha ba amma yana ganin waɗannan dukkan su ɗanyu ne to sai in ga irin yadda yake kazallaha sai in ga lallai waɗannan suna buƙatar a taka musu burki da ladabi irin ladabi na ainihin malaman hadisi amma matsalar kamar yadda na faɗi a karatun baya ko ma ka saurara shi ne ƙarancin malamai ne da Allah ya kira su al'ulama'ur rabbaniyun ya ce walakin kunu rabbaniyina samun malamai rabbaniyai da aka samu ƙarancin su a cikin al'umma sai aka samu waɗanda sun iya karatu karatu suka yi ta karantar da mutane ba tare da tarbiyya a cikin karatun ba don haka sai mutane kawai kowanne ya samu karatun kawai so yake a ce shi ne shi ne shi ne wannan kuma sai ya sa su ma jama'a sai zama ba su da ladabi a cikin tsarin abin jama'a yaushe ba a ce kawai ka ga mutum ya tsaya motar shi ta lalace zai gyara kawai sai ka je ka ci gaba da sanar da mutane cewa jama'a in an yi sallah azhar a saurara ga wani nan zai mana wa'azi saboda an san ustazan haka suke kawai kazallaha suke Allah Allah suke amma ba haka ba kana ji wannan jama'a wannan yana daga cikin mutanen da suka samu garanti da dahir a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari dai tukuna ka ji darajojin shi waye shi ka ji a wata riwayar da yake faɗa wa ɗan shi da yace yace lam ufariqhu ay lam ufariq rasulullahi sallallahu alaihi wasallama زاد الإسماعيلي أتكر روار إسماعيلي يتي منذ أسلمت تندن مسلمت بالرب من زون الله صلى الله عليه وسلم أبا والمراد في الأغلب معنى وانا مغانا أما في يوم تلوك تي بالرب دشيبا سيتي وإلا فقد هاجر الزبير إلى الحبشة أي زبير ياتقين هجراجي حبشة أشي كاقت أنوان نلوك تنسل بكينا أشي بيتي لم أفارقه كينا ينا نفهم في الغالب وكذا لم يكن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال هجرته إلى المدينة haka nan zubairu ai baya tare da manzon Allah asar da manzon Allah ya hijira zuwa Madina kenan kaga ashe da yace lam ufariqu yana nufin silgali wa inna ma awrada hadha al-kalam ala sabil at-tawjiha ala sabil at-tawjih lis-su'al yana son ya gyara wa wannan ɗana shi kyakkyawan yanayi ne game da tambayar da yayi me yasa baba baka yawan kawo hadisai kamar yadda naji manya-manyan malamai irinka waɗanda sun san hadisan suke kawo irin su ibnu mas'ud shine yake gyara wa yaron cewa ai ga dalili to sai yake cewa li'anna lazimal mulazama as-sama domin lallai in dai har yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya ji hadisan shine lazimin zaman shi da annabi ya ji hadisan tunda ko ya zauna tare da annabi shine mai kenan ya ji hadisan wa lazimuhu i'adatu tahdith sannan kuma lazimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan zai yawaita jin hadisai kuma shi ma kenan zai yawaita bayar da hadisan lakin mana'ahu min zalika ma khashiyahu min ma'anar hadith alladhi zakarahu sai dai ma'anar da ke cikin hadisin da ya ambata ita ta hana shi ƙarya yake tsoron yayi domin in surutun ka yawa to ƙaryarka za ta yi yawa ولهذا أتى بقوله لكن دان هكا يزود لكن سيدي وقد أخرجه الزبير ابن بكار في كتاب النسب من وجه آخر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال عناني ذلك يعني قلة رواية الزبير فسألته أي عن ذلك faƙala ya bunayya ya ce abin ya dame ni kullum muna tare da babana babana babban malamin hadisi amma bana yawan jin yana ta kawo hadisai yana ta ruwan hadisai ya ce to da abin ya dame ni shine sai na tambaye shi ka ji dalilin da a cikin wannan riwayar ta azubar dan bakkar shi ko malamin hadisi ne da yake ruwaitowa a rubuce a cikin wannan riwayar ta shi kuma ya gano dalilin da yasa dan ya tambaya abin ya damu dan ne ya za a ce ga babana babban malami amma baya ta kwararo hadisan kuma sai ce kana baini wa bainahu min alqaraba sai shi uban ya ce ya bunayya ya kai ɗana ka sani da cewa a tsakanina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai dangantaka warrahim da kuma zumunta ma alimta gwargwadon yadda kai ka sani ka san dai shi dangina ne shi dan uwana ne to wannan magana ce a dunkule sai ya farfasa ta ya ce wa amatuhu ummi babban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wato yar mahaifin shi to mahaifiyata ce ita ta haife ni wa zaujatuhu khadija amati sannan matar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama khadija ni kuma gwaggota ce kaji fa yadda aka harda wa ummuhu aminatu bintu wahabin wa jaddati hala بنت وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة sannan da mahaifiyar manzon Allah Amina da kakata Halatu su kuma ‘ya'ya ne suke ga ainihin ɗan Abdumanaf kaji kuma wa indi ummuka sannan ga kuma uwarka asma'u da nake aure wadda ta haife ka wa uktu hatu ‘yar uwar uwar taka da take matata’ ita ce aishatu indahu ita kuma mata annabi ce ina fata an gane kun ji fa yadda aka harhaɗa akwai zumunci ko to sai ce walakin ni sami'tuhu yaqulu sai dai saboda na ji shi yana cewa wanda da min ƙarya zai shiga wuta shi yasa nake taka tsantsan ma'ana wannan yana son ya nuna akwai dangantaka ta jini akwai dangantaka ta ilimi akwai ta kusanci ba wai rashin sanin abin ba ne jama'a kun da salaf suke yi kun da salaf suke shi yasa manhaji na salaf in ka samu kanka tsakanin yan bid'a da yan al'ada sai ka yi haƙuri shine saboda yan bid'a da yan al'ada sun horar da mutane su rutu surutu to haka za ka ga ko a yanzu cikin khalaf haka abin yake ma'ana wai in ka yi karatu wuri kaza sai ka zo duk majalisin da ka zauna ai mun mun yi karatu a wuri kaza mun yi karatu wuri kaza mun yi karatu wuri kaza mun yi karatu wuri kaza kai ta surutu wai wannan ne zai baka recognition cewa kai ka yi karatu in baka yi wannan surutun ba fa to baka yi karatun ba shi yasa shi wannan dan yake zaton to baba ko dai ba karatun ne naji baka yawan surutu sai ce a takatsantsan ne irin na salaf ina fata an gane Allah ya kiyaye to jama'a kun ji yawwa saboda haka jama'a ku rinka takatsantsan wallahi tallahi jama'a wallahi manzon Allah ba abin wasa bane mutanen da suka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malaman hadisi ƙwararru gogaggu sai ka zauna sai ka ji an yi tsit sai ta kama za a tattauna wani ya taɓa tambaya wata rana malaman jami'ar islamiyya sun zo daga madina suna zaune a staff room an yi shiru sai wani ya ce wai shi bai san me yake damun su ba sai ji sun zauna an yi shiru sai ne ce Allah sarki ba irin malaman ku bane wallahi abin da wani ya tambaya ke ne ya ce shi ya lura mutanen nan ko me yake damun su sai je samu duk sun sun da kai sun yi shiru ba duk baya samun su suna rarrarrarrarrarrar ka ce ka ga malaman Najeriya in suka taru ko a ina ne kuwa ba su da bambanci da 'yan siyasa da 'yan boko surutu to kuma wannan ba shi daga cikin siffa ta salaf kame baki saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya cewa alaika bi tuli samt ne maka wasiya da tsawaitawa wajen yin shuru ka ja bakin ka kai shuru ka karanta kitabul al-samt wa hifdhul lisan zaka ga hadarin yawan magana ba wai lalle in an zauna sai an yi surutu ba ka zauna in akwai bukata kai magana in babu bukata ka ja baki kai shiru ka tuna ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da ka faɗi mala'ikan rubutu na nan kuma za ka yi jawabi ranar alkiyama to amma kamar yadda nake cewa jama'a za ku ji ina yawaita wannan maganar domin na lura ita ce galibi take nakasa mutane ko da sun zama abin da suka zama ko a boko ko a arabiya ita ce al'adar da suka girma a kai galibi mun girma iyayenmu da kakanni da suka haife mu sun al'adu da yawan magana don haka sai ga ko mutum ya yi karatu sai ga wannan siffa kuma tana tare da shi Allah ya tsare mu قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار عبد العزيز الماجر أنس ne wanda yake tabi'i ne shi yace malamin shi Anas ya ce innahu la yamna'uni an uhaddithakum hadisan kathira babu abin da ke hana ni yawan baku hadisai masu yawa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kala sai dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma'ana abin da ke hana ni yawan baku hadisai masu ɗimbin yawa in ba haka ba ina da hadisan dan anas yaron annabi sallallahu alaihi wasallam tun da annabi ya shigo madina anas ya ce muna daga cikin waɗanda muke makale a jikin taguwar da ya iso da ita ma'ana duk wani rahoto da kaiwa da komowa dan dama su su anas yara ne shekarar shi goma ma'ana kaga ba shi da ba shago yake ba ba noma yake ba dama su ma'ana yara suna fitowa neman aikin yi ne ma'ana da aiki to ga wani babban bako nan da nan Anas ya ce mu ne ma muka je muka tarbo shi muna nan makalama muna muna mamaki Anas ya bada labari yace sai muka ji dattawa suna cewa Allahu akbar ja'a rasulullah Allahu akbar ja'a rasulullah yace sai muka ji malaman Yahuda wani ba Yahuda yana ihu yana ya ma'asharar musulmin haza jaddukum ga daraja ku ta zo ga ɗaukaka ku ga girman ku anas duk ya bada labarin waɗannan ma'ana ne anas bai sani ba kenan ya sani da yawa amma me ya hana shi ta surutu ya ta bada labari yace sai dan annabi ya ce man ta'ammada alayya kadhiba wanda ya min ƙarya da gangan falyatabawwa maq'adahu minan nar ya tattali mazaunin shi a wuta anas ya ruwaito wannan lafazin jama'a na cewa wanda ya mini karya da gangan da gangan madadin anas zai ta faɗi in ma karya ta faru ya ce ai ba da gangan ne ba eh amma duk da haka sai yake taka tsantsan din yadda koda da kuskuren kanka shiga قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار الإمام البخاري يكرر أن حديثي دقا مالمين شمي سونا مكي ابن إبراهيم shi yasa idan ba kai karatun hadisi ba karkarin ka shiga cikin rigingimin malaman hadisi sai su kai ka su baro ka yanzu kun ga wannan sunan ba nasba ba ce suna ne suna ne makiyu ba wai dan makka ba a'a sunan shi ne kawai haka makiyu ba wai muhammad bin wani al-makki a'a sunan shi kenan kenan yanzu zaka iya haihuwar ɗanka ya sunan shi sai ka ce sunan shi bukhari in aka ce Muhammad Bukhari ka ce a Bukhari sunan shi nasaba sai ka karanta ilimin hadisi zaka ga abubuwan ban mamaki da ke cikin malaman hadisai yana da yawa jama'a jama'a mun fahimci wannan da kyau ko zaka ji an ce akwai wanda sunan shi shine alkunya shi alkunya shi shine sunan shi kamar Abu Qatada Abu Qatada me sunan shi abu da me alkunya shi abu da kama abubakar gumi me sunan shi abubakar me alkunya shi abubakar to amma abubakar asali ne alkunya ce amma shi sunan shi kenan to zaka ga idda sai kana karatun ilimin hadisi zaka yi ta ganin wannan zaka ga mace da sunan namiji namiji da sunan mace zaka ji abin nan juwairiyatu ibnu asma malam zuwaira dan asma'u shi sunan shi zuwaira sunan baban shi asma'u eh idan baka karatun ilimin hadisi ba sai ka ce kuskure ne juwairiyatu ibnatu ne sai a ce maka a sunan shi ne namiji ne malamin imamu malik ne amma sunan shi juwairiyatu sunan baban shi asma'u in baka karatun ilimin hadisi ba za ka sani ba ina fatan mun gane sai ka ji an ce daga cikinsu akwai wanda yake kaza shine danganta shi da ake ai sunan mahaifiyar shi ne ba ana danganta shi ga sunan baban shi bane nan ƙasa ba muna da murtala ramatu ba to malaman hadisi suna irin wannan wani malamin hadisin ba ga mahaifin shi ake danganta shi ba ga mahaifin shi duk waɗannan sai ka je ka san me yasa tukuna wato barin fito muku da mas'ala ƙarara da yake ɗaliban ilimi ne ku an samu wasu daga cikin 'yan bid'a ne wai suna cewa wai dan menene nake cewa Muhammad Awwal Adam Albani wai me yasa nake wai ni mabiyin Albani ne na fi karfin bi Albani jama'a ai ni a duniya da lahira an ba Muhammad Rasulullahi ba ba wanda ya san bi shi ina fata an gane kalmar Albani gare ni lakabi ce ba nasba ba ce shi Muhammad Nasiruddin Albani gare shi shine nasba ni ko gare ni lakabi ne ka je ka karanta ilimin hadisi za ka ji ba fagen ka bane in ba fagen ka bane ka shiga kamar ka ji likitoci ne suna amfani da wasu terminologies da wasu jargons to ka rabu da su me yiwa abin da suke nufi in ka ɗauko ka fassara da yadda kai kake nufi sai ka shiga rikici ina fata an gane ka je kai karatu in ba haka ba ka ja bakin ka kai shiru saboda haka cewa da nake almulakabu bil albani albani lakabi ne gare ni ba wannan cewa kai na albani dan ni mabiyin albani bane a shi Muhammad Nasiruddin Albani shi dan kasar ne ni ko lakabi ne gare ni lakabi ne kuma ya zama nasaba ga wani kamar yadda yake Muhammad Buhari tsohon shugaban kasa eh Muhammad Buhari to shi kuma fa me alaka shi da Buhari ne wannan littafin shi ma bin shi yake yi shi yayin da Bukhari ya zama Bukhari nasaba ga wannan shi kuma Muhammad Buhari wancan ba fulatinin daura menene shi kuma gare shi shi kuma suna ne gare shi haka abin yake ka je kai karatu in baka sani ba ka saka kanka a rikici in ba haka ba sai kai takwabsa abubuwa wallahi gashi wannan malamin Imam al-Bukhari ne sunan shi Makkiyu ibn Ibrahim ka karanta Fathul Bari ka ji abin da Hafiz ya faɗi sai da ya gargadi wuri biyu yace suna ne fa wannan ba nasaba ba domin aka ce makki ina ma'anarta dan makka to amma a sunan shi ne ta iya wani ba taɓa zuwa makkan ba ko kun fahimta to yanzu kenan sai a ce yana danganta kanshi zuwa gawa ga al-imam abu zubair al-makki a'a
sunan shi ne makki dan makka nan ma ba kuna haihuwar yarinya sai ku sa mata hajiya ba sai ga shekarar ta uku ya aka yi ta zama hajiya sai a ce haka aka sa mata sunanta ne to hajiya wancan fa ita ta je ne to ita wancan fa sunanta ne
شنو قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة wannan yana daga cikin hadisai waɗanda suke sulasiyab na Bukhari wato hadisan da Bukhari tsakanin shi da manzon Allah mutane uku ne rak e malaman hadisi suna son irin wannan shi ake kira ulumi a cikin isnadi ulumi shine gajartar isnadi karancin mazaje tsakanin malamin da ya ruwaito muku hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine in ka duba malamin Bukhari Makki ibn Ibrahim malamin shi shine Yazid dan Abi Ubaidin sai kuma nashi malamin shine Salamatu ibn al-Aqwa sahabi to kenan yanzu in ka cire waɗannan mutane uku kaga daga Bukhari sai manzon Allah kenan mutane uku ne tsakanin shi to wannan isnadi ne ali yana daga cikin isnadai masu daraja a cikin duniyar ilimin hadisi al-imam shu'ba yana dabda zai rasu yana kwance bai da lafiya aka ce mishi ma tashtahi Allah gafata malam me kake sha'awa sai ce baitun khali wa isnadun ali yace in samu daki wanda ba kowa a banni in shakata sannan kuma ina son isnadi wanda yake da uluwi yake da gajarta malaman hadisi suna son irin wannan akasin shi shine nazil isnadi da zai tsawo ba a cika son isnadi mai tsawo ba domin duk sanda magana ta zama akwai karancin mutane tsakanin wanda ya faɗe ta da wanda ke karar da ita to akwai sauƙin haɗari misali ina ka ji maganan nan sai ce ka ga mai sai da tanjirin ɗin nan shi ya gaya min a gaban shi aka yi to amma ina ka ji maganan nan a'a wani ne ya zo kasuwa yake ba da labari cewa shekaran jiya shi ma ya je wucewa ya ji wani yana faɗin magana cewa wani ya ba shi labari a bakin kasuwar zaria ina fata an gane kaga magana ta yi tsawo to duk sanda isnadi ya tsawo akan samu matsala don haka malaman hadisi suke fifita su tafi su koyi hadisi a wurin dattijan malami wanda ya dade a duniya kamar al-imamu sarraj wanda sai dai shekara ɗari da ashirin a duniya to yanzu ka je kai karatu a wurin wannan malamin to wanda ya karatun hadisi a wurin malami irin nawawi wanda shekarar shi arba'in da biyar rak a duniya ya rasu to kenan kaga wannan malamin ya kusa ninka nawa so uku ko kun fahimta ma'ana yanzu a ce ka samu malamin da ya zauna lokacin da turawa suka shigo ƙasar nan yana da rai malamin tarihi sai baka labari yanzu zai zama shi zai baka labari cewa ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza saboda yanzu da ake magana zai zama shekarar shi wajen ɗari da ashirin ko da arba'in in ka samu ɗan shekara talatin ya baka wannan labarin shi kuma zai ce ya karɓo daga ɗan shekara arba'in shi kuma zai ce ya karɓo daga ɗan shekara talatin ƙarshe sai zama tsakanin kai da asalin labarin sai zama mutum hudu yayin da tsakanin kai da labarin kwanan sai zama mutum ɗaya don haka suke fifita karɓan hadisai a wurin malamin da ya daɗe a duniya amma da sharaɗin aminci ba daɗewar ba kawai in ya zama tsohon makaryaci ne to kaga ko je kenan Allah ya kiyaye to shine yake cewa salamatu ya ce kala sami'tu nabiy sallallahu alaihi wa sallama ya kulu naji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man yaqul alayya ma lam aqul wanda yake faɗi wake faɗin magana yake dangantawa gare ni magana da ba ni na faɗi ba falyatabawwa maq'adahu minan nari to ya tattalawa kanshi mazauni a wuta Allah ya kiyaye قال حدثنا موسى لسان دك جي بخاري ياتي حدثنا موسى yana nufin Musa ɗan Ismail Attabozaki abin da yasa ba mu tsayawa ana yawan tattauna mazaje akan Bukhari jama'a muna da aji ne na jarhu wa ta'dil wanda a hankali a hankali za a je yadda ɗaliban za su waye gari sun san malaman hadisan fiye da yadda suka san mutanen garin su insha Allah yadda da kaji an cewa na kawai kai ka san waye da kaji an cewa na zaka wane ne wannan a ajin jarhuwar ta'adil ne kuma zama ne ake kai ne zaka zauna da kanka ka ɗibi littattafan jarhuwar ta'adil kai ta karantawa shi yasa hakikanin al'amari in dai mutane suna son su karatu karatu na zama malamai to wallahi ba su da lokacin duk wata hayaniya saboda malaman sun bi dare sun yi rubuce-rubucen da har yanzu an kasa karanta rubuce-rubucen a karance kawai har yanzu an kasa karancewa don haka in wani ya dubi littattafan ya kasa karanta sai ce wannan yahudawa ne suka yi don ya huta kawai ina fata an gane wani malamin islamiyya ne a muciya malam yara suka je suka ɗibo mai rigima kawai suka je suka zo da littafin adab ya duba ya ga waƙoƙin ya kasa tashin ko ɗan ɗaya sai ce wannan littafin na yahudawa ne duk yaron da ya sake gani a makarantar ya da kai kawai sai zauna lafiya ina malamai sun yi rubuce-rubuce wallahi su al'imamu zahabi sai da suka rubuta suka yi bayani lallai kuma a je a karanta sannan a iya malanta amma mutane kamar yanzu da yawancin yaran mu sai su ce science da wuya science da wuya shikenan to science da wuya science da wuya ma ga yadda za mu ku samu likitoci ko lauyoyi da sauransu don duk sai an yi science za a iya wannan to kowa ya fi son kawai tuwon tushe kawai ka dan karanta buruburu shikenan a zo a naɗa ka manaja ka saci kuɗin mutane ina fata an gane Allah ya kiyaye قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كاجونا حديث دقى أبو صالح دقى أبو هريرة دقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي تسموا باسمي كسا وآئن كسونانا ko kusa sunana don wannan umarnin yana iya faɗowa har kanka kai da kanka ka'idar sa suna shine sadda aka haifi yaro haƙƙin sa sunan a wurin uba ike amma daga sadda ka balaga a musulunce da a lauyance civil law kenan za ka iya canza wa kanka suna ba wai sai mugun suna ba an sa maka ahmad sai ka girma za ka iya mai da kanka ibrahim ba kai babanka laifi ba ba kai ko a sunna don daga sanda ka balaga kai ka mallaki kanka da jikinka da sunanka to haka a lauyance ma sai ka tafi kotu kawai sai ka samu fom na affidavit sai ka cancanza ka cancanza ka sa sunan da kake so sai ka je kai publishing a jaridu kamar mafi karanci guda biyu su fita sai ka samu ka rike saboda ran da ta rikice in ka tsaya takarar gwamna eh sunanka Ibrahim dan kaza a haka aka san ka sai wani ya ji ka zama Musa dan kaza to sai ce to mu mun gano sirrin shi sai je kai ka kotu ya ce ai ma takaddun da kai aflayin ba su bane to ya za ka yi kenan shine waɗannan jaridun sai ka fito da su da wannan takaddar taka ta affidavit sai ka je ka maka shi a kotu to in ka maka shi a kotu in miliyan ɗari ka ce sai ya biya ka duk duniya ba wanda sai rage sai in kai ka rage mishi wannan kuma lauyanci ne yau muka koya muna karanta muku eh insha Allah ina fata an gane haka ake canjin suna ba kawai rana tsaka ka tashi sunanka Ibrahim ka ce jama'a sunana Ahmad kuma ka tafi kai ta amfani da haka ran da makiyanka suka so sai su kwashe maka kafa sai sa komai muna buƙatar ilimi jama'a ku je ku karanta civil law ku je ku karanta ku je ku yi ilimi ku je ku yi kaza komai yana da amfani insha Allah yace tasammu bismi ku sa su eh, eh tasammau bismi tasammau bismi ku sa sunana wato za ka iya haihuwar ɗa ka sa mai Muhammad in ka sa mai Muhammad ba sai ka sa mai da wani lakabi ba za ka iya sa mai Muhammad tsura inna ma al'adunmu ne na mu da ba larabawa ba muka saba in aka sa Muhammad sai an ɗan kara da wani abu misali Fulani in suka sa Muhammad sai an ƙara da Sambo ko Tukur ko Bello eh ko Macido ko makamantan haka duk wannan al'adu ne indiyawa in suka sa muhammad sai a sa abdulrahman muhammad abdulrahim muhammad idris haka in aka sa muhammad sai an dan kara da wani abu wannan al'adar indiyawa ce duk waɗannan ba shi ne asali dai sunan annabi sallallahu alaihi wasallama tsurar za ka iya sa waɗa don haka waɗannan sunayen da suka tabbata sunan shi muhammad ahmad almahi eh al-aqib al-hashir duk za ka iya sa wa ɗanka shi ina fata an gane ko ka sa mai mustafa ko mujtaba ko makamantan haka duk waɗannan sunaye waɗanda dai suka tabbata sunan shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce za ku iya sawa wala taktanu bi kunyati yace amma kar ku yi alkunya irin tawa kenan ko da ka sanya wa ɗanka alƙasimu ba za a rinka ce maka abul ƙasimi ba kenan za ka iya sanya wa ɗanka alƙasim amma alkunya abul ƙasim ce ba za ka ci ba don wannan hadisin wasu sun fahimce shi da kuskure cewa ya halatta a sa sunan annabi ya hana a sanya sunan ɗan annabi alƙasim a'a hadisi bai hana a ka sanya wa ɗanka alƙasim ba za ka iya sanya wa ɗanka alƙasim amma ba za a rinka kiranka abul ƙasim ba shi ma za mu bayani yadda malamai suka yi insha Allah wa man ra'ani fil manami manzon Allah yace wanda ya ganni a mafarki faqad ra'ani tabbas haƙiƙa ni ya gani fa inna shaytana la yatamassalu fi surati saboda shaytan baya rikida cikin siffata wa man kadhaba alayya sai dai kuma wanda diye min ƙarya muta'ammidan da gangan falyatabawwa maq'adahu minan nari to ya tattali mazaunin shi a wuta Allah ya kyauta kamar da nace jama'a wannan hadisi dalili ne akan halaccin sanya sunan annabi sallallahu alaihi wasallama to by extension ƙari akan haka kenan ya halatta sanya sunan annabawa saboda cikin malamai akwai waɗanda suka ce bai halatta a sa sunan annabawa ba ya halatta dalilin mu akan haka shine annabi ai annabi ne ya ce a sa sunan shi in ka sa ɗanka Muhammad me ka sa sannan an yi mishi haihuwa da daddare ya fito da asuba ya ce jama'a jiya an yi min haihuwa na sawa ɗan sunan babana Ibrahim Ibrahim waye annabi ne abul anbiya ima ina fata an gane sannan a cikin sahabbai akwai mai suna Isra'il kai ma yanzu zaka iya sa wa ɗanka Isra'ila babu laifi sunan annabi ne Yaqub kenan shi ne al'ada ce ta shigi mutane da ka sa wa ɗanka Isra'ila yanzu sai a fara tunanin bani Isra'ila a'a ba bani Isra'ila ba Isra'ilan ka sa wa ɗanka cikin sahabbai ga sunan ina fata an gane babu laifi a sa insha Allah kamar Lut mutane da yawa ba su sa wasu ƴaƴansu sunan Lut ba su da wani dalili ya halatta zaka iya sa wa ɗanka sunan Lut ina fata an gane sannan to da yace kar ku alkunya da alkunya ta gaskiyar lamari malamai suka ce abin da ake nufi shine a zamanin shi in ɗanka sunan shi alƙasim a zamanin annabi kai ana kiran ka abul qasim shi ana kiran shi abul qasim abin zai rikida amma yanzu da al'amari ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu in ka sanya wa ɗanka alƙasim za a iya kiran ka abul qasim ku karanta littafin tuhfatul mawdud bi ahkamil mawlud na al-imam ibn al-qayyim Allah ya gafarta mishi wannan kenan sai kuma yace wanda ya ganna a mafarki haƙiƙa ne ya gani lallai mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne kuma daraja ce kuma sai Allah ya nufe ka da alkhairi sannan za ka samu wannan daraja ɗin kaɗai abin da ake so ka tabbatar wanda ka gani ɗin ya zama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama domin in ka ce kayi mafarkin manzon Allah na ce na yi mafarkin manzon Allah muka ba da labari surar da muka gani ta sha bambanto ɗayan mu ya yi kuskure ko kuma dukkan mu ba daidai ba ne ma'anar wannan hadisin shine ga wanda di ya san manzon Allah a haƙiƙanin al'amari kamar su abubakar kamar su umar waɗanda sun zauna da annabi in suka ga annabi a mafarki to shi suka gani daga nan sai wanda ya karanta siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har siffofin suka zaunin mushi a rai sai ya gan shi a mafarki da irin waɗannan siffofi da ya karanta da haka malaman hadisi suka littafai shama'ilul muhammadiyya الإمام الترمذي ابن كثير يشرح littafin جميل زين يلخص littafin قطوف من شمائل المحمدية duk wannan ana ƙoƙari ne ka gane siffofi da surar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali idan ka ce kayi mafarki ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan shi a aske tadai tadai sai ya ce a'a ba manzon Allah bane manzon Allah baya aske kan shi tadai tadai haka ya bar shi haka ba rawani ba hula ba a lokacin aikin hajji ba to ba shi bane in ka ce kayan mafarki ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baki sitik sai ce ba shi ka gani ba a ka gan shi wani nukurkusasshe gajere sai ce ba shi bane a uzu billahi kenan ashe surar sai ta tabbata ta dace da wadda take surar shi ashe kenan wannan hadisin ba ya buɗe kofar kowa ya zo ya ce da ya mafarkin manzon Allah bane kamar yadda ɗan bid'a suka mishi fahimta domin bid'a kowa zai zo ce ya mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce da wata sura ka gani sai ya faɗi wannan ma yazo sai a ga surorin sun sha bamban dan haka ku gane jama'a misali yanzu mu da muka zauna da Malam Abubakar Gumi Allah ya gafarta mishi muka san shi muka san siffar shi muka san kaza sai ka zo ka ce ka ga Malam Abubakar Gumi kai yaushe aka haife ka an haife ka 1995 ne ma'ana bayan rasuwar shi da shekara biyu ko shekara hudu misali ka ce ka gan shi sai mu ce ya ka gan shi sai ka ce ka gan shi wani gajeren tsoho ne yaran kwafa sai mu ce a ba shi ka gani ba ko kun fahimta jama'a to amma yanzu wanda ya mumarasanci ganin malam bakar gumi ko da a kasar din bidiyo ne yana nan kuma sai mafarki sai ga irin wannan surar to shine to abin da ake so a ce ku duba jama'a shedan yana iya ɗaukar surar wani keke da keke ya zo maka da ita misali akwai matan da suke fama da cutar da ake kira namijin dare tana kwance tana bacci sai ta ga wani mutum wanda surarsu ɗaya da mahaifinta mahaifinta tsaf ya zo ya ce zai sadu da ita kuma ba bambanci da mahaifinta to yanzu wannan ba mahaifinta ba ne shaidan ne ya ɗauko surar mahaifin keke da keke kuma ya zo ce zai sadu da ita matan da suka san wannan matsalar yanzu da suke saurare na za su fahimci wannan karatun da kyau don tana da yaƙinin ga yadda suran mahaifinta yake kuma ta ga ga mahaifin nata ne zo yana cewa zai sadu da ita to yanzu shedan ya ɗauki surar mahaifinta kenan keke da keke ko to shedan zai iya ɗaukar surar kowa a ya zo ya haka amma ba zai iya ɗaukar surar annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam don haka in dai har ka san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko ka san siffofin shi ka gan shi to shi ka gani shedan bai ɗauki wannan sura ba jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to sai ya ce fa inna shaytana domin kuwa shi shaytan la yatamassalu fi surati baya iya rikida a cikin siffata wa man kazaba alayya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya min ƙarya muta'ammidan da gangan falyatabawwa maq'adahu minan nari to tattali mazaunin shi a wuta ga annabi sallallahu alaihi wasallama da ƙaryar ka gan shi a mafarki duk ɗaya ce jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to wanne ke kai musulmi ya ƙarya ne dalilai ne masu ɗimbin yawa in ka karanta littafan malaman hadisi kama as-sunnatu wa makanatuha fi tashri' al-islami da as-sunnatu qabla tadwin da usul al-hadith da littattafai makamantan haka kamar sharhin alfiya ta hadisi ta suyuti wadda Ahmad Shakiri malamai sun tattaro dalilan da suka binciko suka gano cewa ga dalilan da yasa ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya wasu na yi wa annabi ƙarya ne littakassub dan neman ƙashin miya ma'ana ya zo wa annabi ƙarya in ya gama ƙarya sai ku tattara taimako zai ku bashi yazo ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ko ya ƙarya dan wata haja dan wani kayan kasuwa ya sayu akwai wanda yake ƙarya din kawai don a tuntsire da dariya ya kirkiro ta ƙarya wadda take da ban dariya sai danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yake yin ƙaryar saboda dalili na siyasa kamar waɗanda suka rinka ƙarya su danganta annabi ya ce kaza game da sayyidina ali annabi ya ce kaza game da sayyidina muawiya waɗannan ƙarerayi ne suka zo na siyasa akwai ƙarya ta ƙabilanci larabawa suka rinka ƙirƙirar ƙarya don su zagi farisawa farisawa suka rinka ƙarya don su zagi larabawa akwai ƙarya ta malaman fiqhu waɗannan 'yan abu hanifa su ƙirƙiri ƙarya su zagi shafi'i 'yan shafi'i su ƙirƙiri ƙarya su zagi 'yan hanafi duk wannan ƙarya ce ta ne ta fiqhu misali a irin wannan ƙaryar don wai a tabbatar shin ana bayyana bismillah a farkon karatun sura ko ba a fatiha ko ba a bayyanawa wasu suka ce ai jirgin ruwan annabi nuhu da ya gama kewaye duniya ya zo ya ɗawafin ka'aba sau bakwai da ya zo zai yi raka'atai ya tawaf raka'a biyu da ake yi shi jirgin fa raka'o'i biyu da mai tawafi yake in an gama tawafi to da ya zo zai fatiha sai da ya bismillahir rahmanir rahim a bayyane jirgin ruwa to duk wannan kun ga ƙarya ce dan a kara mazhabi na fiqh to akwai ƙarelai masu ɗimbin yawa irin waɗannan har suka kai ana cewa wannan hadisi da ake kagawa a alamin alamin madina da ake kirkirawa ana dangantawa lokaci zai zo za a shiga duniya gabas da yamma ba za a samu wani malami wanda ya fi malamin madina ba wai ana nufin imam malik duk waɗannan hadisai ne na ƙarya aka kirkira don me don a gina wani ko don a rusa wani sannan akwai waɗanda suke ƙarya waɗanda su zanadika ne kafirai ne suka shigo musulunci sai suka sa rigar musulunci su sune ne don su kawo rudani da rikici a musulunci to ire-iren waɗannan sun fi yin ƙarere game da matsalolin siyasa game da matsaloli na shugabanci da makamantan haka waɗanda su suka hargitsa mutane to kuma abin da yake jawowa jama'a ƙarya take zuwa ta hargitsa mutane shine rashin karatun ilimin hadisi shine kawai saboda shi ilimi ne wanda yake lallai sai ka haƙura ka bautu ka sadaukar da lokaci ka sadaukar da kuɗi ka hana ido bacci ka yi wurjanjan to da mutane sun ga wannan yana da wahala sai zan ba sa yi to kuma in babu ilimin hadisi to mutane ba su da security ba su da tsaro game da al'amarin da ya shafi ilimi don kowa zai zo ya ta danno ƙarirai ya ta danno ƙarirai babu wanda zai iya tacewa ku duba jama'a irin yadda muke zaune a ƙasar nan jama'a sai ka je ka tara malamai dubu ana taro cikin sai ka samu babu malamin hadisi ko kwada duk malaman tatsuniya ne me yasa saboda kowa ba zai iya kashe lokacin shi da kuɗin shi karanta littafi ba to gaskiyar lamari idan har ana so a fita daga wannan sharri da fitina jama'a dole sai mutane sun haƙura sun bautu a cikin wannan ilimi Allah madaukakin sarki ya taimake mu ba tare da tsawaitawa ba kamar yadda nake ce mana jama'a Bukhari ya kawo wannan ne a cikin ilimi saboda masaniyar da yake da ita a wancan lokaci cewa ahlul ilmi su suke ƙarya muka ce ahlul ilmi muna nufin ɗaliban ilimi da malaman su suke ƙarya a cikin al'amuran ilimi Allah madaukakin sarki ya tsare
ba sunan kawai inda alkunya to shi aka hana eh asali a farko abin da aka hana shine ka sanya wa ɗanka alƙasim sai abu ana ce maka abul qasim don har an zo da sababul wurud cewa wani ya sanya wa ɗan shi cikin sahabbai alƙasim sai sahabbai suka ce wato kana son mu rinka ce maka abul qasim ko kenan ko kai muhammad ne ko kai ba muhammad ba abin da ake tsoro shine dai kar a zo ana cewa annabi abul qasim kai ma ana ce maka abul qasim na fata an gani Allah ya taimaka babu kitabatil ilmi babin da ke bayani akan rubuta ilimi to a nan imam bukhari ya ce kitabatul ilmi rubuta ilimi bari mu ɗan ji kaɗan daga abin da babban malami al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗi a cikin sharhin nan nashi mai albarka wannan kalmar cewa rubuta ilimi jama'a mas'ala ce wadda malamai sun yi saɓani mai girma a cikinta domin kowa da ya san annabi sallallahu alaihi wasallama ummiyu ne da yake nufi da ummi shine wanda bai iya rubutu da karatu ba don haka duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta ko ya karantar wa jama'a ya yi ne abin da aka haddatar da shi shi kuma ya biya musu to me ya faru daga baya sai aka zo waɗannan abubuwa na ƙur'ani da waɗannan abubuwa na hadisai ana so a rubuta su rubutu a tsare shi ne saɓani ya taso kenan in kun fahimci magana ta rubutu a tsare a zamanin annabi ma ana rubutawa domin annabi sallallahu alaihi wa sallama da kanshi yana da sakatarori waɗanda suke mishi rubutu kenan ana rubutawa ana rubuta qur'ani ana rubuta hadisai to da aka zo ana so a rubuta misali muwatta a yadda take bukhari a yadda yake tafsirin ibnu jarir a yadda yake misali to sai saɓani ya taso wannan abin ya dace da sunna ko kuwa musamman annabi sallallahu alaihi wasallama ya rinka gargaɗi kamar yadda hadisai suka zo sahihai cikin sahihu muslim kar ku rubuta komai sai qur'ani wanda duk ya rubuta wani abu da ba qur'ani bai marma zai share shi to sai mutane sai abin ya ruɗa su shine nan babban malami ibnu hajarin sai yake cewa tariqatul bukhari fil ahkam allati yaqa'u fiha al-ikhtilaf ألا يجزم فيها بشيء بل يوردها على الاحتمال hanyar da Bukhari yake bi jama'a wajen hukunce-hukuncen da malamai suka yi saɓani saɓani mai rikici to in ya zo baya yanke hukunci kai tsaye sai ya gangaro da maganar kawai a dungu yadda za ta iya ɗaukar hani za ta iya ɗaukar yi misali da ya ce babu kitabatul ilmi babin rubutun ilimi an hana babu kitabatul ilmi babu rubutun ilimi an halatta kaga magana kowace za ta iya ɗauka to duk abin da zan an yi saɓani ne yawa in ya zo sai kawo shi a yadda duk yadda ka ɗauka zai iya amma hadisan da zai kawo maka su za su fassara maka inda ya karkata sai yake cewa wa hadhihi tarjama min zalika to wannan ainihin babi da bukhari ya kulla yace babu kitabatil ilmi dinnan to yana daga cikin ainihin wanda ya zo ta wannan kubailin ma'ana ya zo ta wannan salon cewa bukhari saboda ya ga saɓanin da ke cikin wannan matsalar to sai ya bar magana haka da gwargwadon yadda saɓanin yake sai ce li anna salafa domin su malaman salaf ikhtalafu fi zalika amalan wa tarkan sun yi saɓani game da shin ya halatta a rubuta ilimi ko kuwa a bari kar a rubuta wa in kana al-amru istaqarra wal ijma'u aqada ala jawazi kitabati al-ilmi ko da yake daga baya al'amari ya tabbata akan cewa har ma an kulla ijma'i malamai sun haɗu akan ya halatta a rubuta ilimi amma dai saboda tun zamanin sahabbai akwai saɓani to shi ne sai yasa bukhari sai ya bar magana a haka sai ya ce bal alal-istihbab al-istihbabihi ai ma ba abin wai halacci ba kadai har ma ya kai ga mustahabbi ne ma a rubuta ilimi bal لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم ga duk wanda ya san wajibi ne zai isar da ilimi kamar ɗaliban ilimi da malamai to ba ma abu ne da zai zama nesa ban aka ce wajibi ne ma ya rubuta jama'a kun fahimta wato kun ji yadda ya taho matsalar matsalar dai malamai sun yi saɓani a kai to amma daga baya al'amari ya tabbata akan halaccinta ba ma ya halatta ba ijma'i ma malamai sun haɗu akan ya halatta ko kuma ma har sun kai ga cewa mustahabbi ne sai malam ya ce ga waɗanda ake ganin ma za su isar da ilimi za su kai shi nan gaba to lallai wannan rubutawan ma zai iya zama wajibi a kansu ina fata an gane yanzu kuna jin jama'a inda ba a rubuce rubucen nan ba yanzu wanda mahaddaci ne a duniyar musulunci yake haddace da ilmomin da manyan malaman nan suka rubuta a cikin ummahatul kutub musamman da himma ta sassauci daga baya mutane sun koma suna karatu ne don neman aiki masu karatun shari'a suna ne don su samu alƙalanci masu karatun buga suna ne don su zama malaman islamiyya masu hadda qur'ani sun koma suna ne don su gasa karatun alqur'ani ko su limancin ramadan yayin da himma ta koma haka wannan abin ba wai ina faɗi a najeriya ba jama'a ina faɗi alal mustawal alami don haka sai ka je ka samu mutum ya karanta shari'a hakikatan shari'a ya karanta amma ya karanta ne da manufar ya samu aiki don haka daga lokacin da ya samu harkar aikin nan na alƙalanci ya bar bahasi a cikin harkar shari'a jama'a za ka ga mutum ya karanta harshen larabci ya kware ya fita da first class ko makamantan haka daga lokacin da ya zama malami yana karanta yana cin albashi ya daina koma yana bincike game da tattawuri da bincike akan harkar larabci haka wanda ya haddace alqur'ani sai daga ya daina bincike game da harkar don ya riga an naɗa shi liman ai shi ne sirrin da na gaya muku da yasa ba sa karatun hadisi domin shi karatun hadisi babu yadda za ka karanta shi don ka samu aiki don in ka karanta ma don ka samu aikin na ɗaya ba za su ɗauke ka ba na biyu in ma sun ɗauke ka ba ba a kwashe ba ba ba a kwashe lafiya ba don haka sai kuka ga mutane sun nisanci karatun hadisi ina fata an gane domin imamun nasa'i jama'a jahilan garinsu malamai suka sa suka bi shi da gudu tafiya ya je faɗi a samarkand a can aka je aka samu gawar shi malaman hadisi fitina suka yi ta samu ibn hibban sai da duniya ta yi mishi kunci ya rasa inda zai zauna ko malamai ne suka yi ca a kan shi amma malaman hadisi ba malaman hadisi ba saboda malamin hadisi in ya zo hadisan da malaman larabci suke a hibbul arab li talatin kaza kaza zai ce hadisi maudu'i to suna cin abinci da hadisi ya ce hadisi maudu'i kaga ya watse musu kayan koli a ƙarƙashin wannan jama'a nake cewa yana daga cikin abin da ke kashe ilimi shine yin ilimi don certificate yin ilimi don neman aiki duk mutumin da ya shiga aiki da ɗayan manufofin nan biyu ko dukansu to ilimi ya mutu a wurin shi yanzu kuka dubi galibi jami'o'in najeriya abin da yake faruwa kenan tunda an nuna in kana da certificate ba a ɗauke ka in ba ka da certificate ba za a ɗauke ka ba shikenan na ɗaya na biyu jaraba wannan ita ce za ta kaci ta kawai ta nuna darajarka duk yadda ka iya yanzu mutane nawa ne ga sunan a cikin kasuwar muciya suna ƙera tukwane waɗanda suka yi irin wannan karatun a polytechnic ba su iya wannan aikin ba amma yanzu ba za a ɗauke su aiki ba a wurin hukuma ba su da aikin yi zauna gari banban ne kenan sai mutum ya ce to bari ya je ya samu certificate don haka kullum sai ka ji su ma ɗaliban wai sun sa wa certificate ɗin meal ticket takardar cin abinci sikitin cin abincin kana da shi zaka ci abincin baka da shi fa zaka zauna da yunwa to ahlus sunna baya karatu don ya samu aiki jama'a ahlus sunna baya karatu don ya samu certificate ahlus sunna yana karatu ne don ya samu ilimi shikenan wannan i- domin neman ilimin ibada ce kamar gari ya waye ne kace ba za ka yi wanka ba saboda yau babu ɗaurin aure babu taron suna babu kaza babu kaza sai ka zauna kwana nawa kwana goma sha hudu ko mako uku ba za ka yi wanka ba dan ba ɗaurin aure a unguwarku kenan kamata ya ga duk mai hankalin gari ya waye ya wanka ya zaman shi ko ba wurin zuwa in wurin zuwa ya zo ya je in wurin zuwa bai zo ba shi kanshi wankan bukata ce ta jiki to ilimi bukata ce ta rayuwar musulmi amma yanzu da yawancin mutane sun ƙi yin karatu ne saboda me ba za su yi aiki ba to wannan shi yasa za ku ga hakikanin al'amari za ku ga me ke faruwa ne tsakanin mu malaman masallaci da malaman jami'a duk inda ka shiga faculty na islamic studies islamic law sai ka ji suna sukar da'awa irin tamu me yasa sun suna karantar da syllabus ne kawai malaman syllabus ne in aka to bincike a zauna a yi karatu a binciko kaza a binciko kaza ba sai don dama shi ya je ya yi karatu ne don ya samu lecturing ya samu abinci to tun da ya samu don ba zai ci gaba da bincike ba zai ci gaba da bincike ba sai ka je ka samu littattafan da muke karanta a cikin gari muna ba da references da su ga su nan an jibge musu a library amma sun yi ƙura sun yi gidan gizo-gizo sun yi yanar gizo-gizo ba sa karanta me yasa kawai handout din da yake karantarwa tun shekara talatin shi yake karantarwa duk magana da aka yi kuma sai ce shi PhD yake da shi a cikin shari'a ko kun fahimta jama'a to sai su faruɗa mutane sai su faruɗa mutane da certificate amma tsabar ilimin fa gogi ungoga babu to saboda haka ahlus sunna ku gane wannan ba a karatu don certificate ba a karatu don a samu aiki ana karatu ne don shi karatun aiki ne na musulunci Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka duk mutumin da ake sa rai ya isar da ilimi malami ko ɗalibi to shi kan lallai ya rinka rubuta ilimi wannan yana daga cikin abu mai kyau za ka zo ka ji hadisan da malam zai kawo za su tabbatar da haka قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم كتاب قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة قال قلت فما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر صلى الله تعالى عليه وسلم wannan hadisi abu juhaifa ne ya ruwaito shi daga aliyu abu juhaifa sahabi ne jama'a ba tabi'i ba na taɓa tuntuɓan harshe sai da na saurari wani kasar ba zan iya tuna kowanne ba na ce tabi'i abu juhaifa sahabi ne abu juhaifa sahabi ne yake tambayar aliyu kala yace qultu li aliyu na ce wa sayyidina ali hal indakum kitabun kuna da wani littafi to wannan kuna da da ya kawo shi da bamiri na ainihin jam'i in ma girmamawa ce ga sayyidina ali kamar yadda kake magana da babban mutum sai kana kawo bamiri na ainihin wato jam'i kuna da ko kuma yana ishara ne zuwa ga ahlul baiti ku dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuna da wani littafi dan haka ya kawo shi kuma munakkaran da na kira kuna da wani littafi banda littafin Allah domin wata riwaya ta bayyana haka a wata riwaya ma sai da ya fito ƙararrai ce ku mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko annabi ya karantar da ku wani littafi banda littafin Allah wanda bai karantar da sauran al'umma ba duk waɗannan riwayoyi za mu zo mu same su a lambar hadisi ta 2882 da lamba ta 6507 da lamba ta 6517 za mu samu waɗannan lafuzza a gaba insha Allah kuna da wani littafi da kuke karanta ba littafin al- ba qur'ani ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya baku kala sai aliyu ya ce la ba mu da shi illa kitabullahi sai dai littafin Allah kaga na hau sai ce illa kitabullahi sai dai littafin Allah da kuka sani sai dai Qur'anin da ya ce illa kitaballahi to sai dai wani littafin wanda shi ma na Allah ne ba Qur'anin ba na haka yace illa kitabullahi sai dai wannan Qur'anin nan da kuka sani mu ma din dai shine muke da shi a je a koyi na hau jama'a ta iyawa ka ce kai ilmomin nan kullum da ake cewa sun yawa ba su yawa ba in dai kana so ka haɗu to sai ka haɗa waɗannan ilmomin kai ma kun fahimta jama'a haƙuri ne za ka yi imam bukhari nan ba balarabe ba ne uwan shi ba balarabe ya bace ba mata jin larabci uban shi ba balarabe ba ne koya ya har ya kai ga rubutawa haka kai ma za ka zauna ka koya amma abin da yake faruwa yanzu hamasa ce zil yake cin matashi sai kabbara ya ce to ya za mu gyara ga jama'a wai shi yana ganin shi zai iya gyara Allah ne yake gyara kai vehicle ne kawai tool ne da Allah yake amfani da kai kayan aiki ne sai ma in Allah ga dama zai aiki da kai kenan dan haka ka tsaya ka bi asbab din ko mun fahimta jama'a ce sai dai littafin Allah nan aw fahamun ko kuma fahimta u'tiyahu rajulun muslimun wadda Allah yake baiwa mutum ainihin musulmi ina ma'anar haka a cikin littafin Allah sai ka ga wani ya karanta abin da ka karanta baka fahimci komi a ciki ba sai ya karanta sai ga ya fito da wani abu a ciki misali dubi malam Abubakar gumi Allah ya gafarta mishi da ya karanta ya rubuta ya fassara wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idhan lartabal mubtiluna Allah ne yake magana da manzon shi a cikin suratul ankabut ko ya ce ai kafin a saukan maka da alkur'ani baka kasance kana karatu ba kuma ba ka yin rubutu da hannunka na dama balle makaryata su yi shakka game da ƙur'anin da ka zo da shi sai malam bakar kuma ya ce wannan aya dalili ce akan cewa sunyar rubutu shine da hannun dama ake rubutu ba a rubutu da hannun hagu don haka yin rubutu da hannun hagu makaruhi ne me dalili sai ce domin da annabi zai rubutu da hannun dama zai yi bidilalati hadhihi aya kun gani fahamun kenan yanzu wannan fahimta ce in ka dubi maganar ba inda aka ce da dama za amma da ya karanta ayar kuma kai ma da zaran ka ji wannan fitar da hukuncin ka koma ka dubi ayar sai ka ga haka ne to me yasa ɗazu da ka karanta kai baka samu ba shine kai Allah bai baka ba shi kuma ya bashi ko kun fahimci dalilin da ake samun ku shiga aji ɗaya kenan wani ya zama malami ya bakka ajin ku ɗaya zama ma kai ka biya mai kuɗin registration zama ma kai kake kawo wake da shinkafa daga gidan ku ci shi kwaɗan talaka ne amma sai fi ka fahimta saboda shi Allah ya ba ka dubi malaman tafsiri suka yi ta karantawa suka yi ta sharhi suka yi ta duk abin da suka yi fiye da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu suna wannan shi abubakar gumin da ya zo ya karanta wannan aya ta cikin suratun nuri ne ko ba an kabutu ba ina magana akan abin nan da yake cewa walaqad khalaqana fawqakum sab'a tara'iqa suratul mu'minina wa ma kunna anil khalqi ghafilin Allah yace sama da ku mun halinci mun halicce kofofi ko hanyoyi guda bakwai kuma muna sane da halittar mu duk malamai suka zo sai su ce abin da ake nufi sama da ku shine over can sama hanyoyi bakwai sama bakwai kowace sama tana da hanya ɗaya malam bakar kuma da ya zo sai ya dubi ayar da ke kafin wannan da ayoyin da suka biyo bayan wannan sai ya amfani da dilalatul iqtirani alƙalin kenan lauya kenan shine dama mun ce muku lauya yana da wani ilimi da ake kira usulul fiqh jurisprudence to shi malam bakar gumu gogaggen alƙali ne don haka yadda ake duban ayar gaba ɗaya shi bayan ya dube ta gaba ɗaya sai ya zo ya dube ta kalma kalma to lazimin wannan shine amfani da dilalatul iqtirani in ka zo ka ce wa alkali ai lokacin nayi kaza nayi kaza nayi kaza sai ce daidai karfe nawa ne a lokacin me ke kusa da kai me ke bayan ka babur din wanne kala ne sai ka ji ka rikice sai za ka ce in za ka yi magana gaban alkali ko lauya sai kai a hankali to bala abubakar kuma da ya dubi wannan aya da kyau sai ga ai aya ba tana magana akan halitta ne na duniya ba tana magana akan halittar mutum halittar mutum to tunda halittar mutum take kuma ya dawo ce wa laqad khalaqana fawqakum sab'a tara'iqa sai ce daga kwankwaso ne zuwa kai akwai kofofi guda bakwai da azzakari ko farji da dubura waɗannan ƙofofi ne guda biyu da ke shiga cikin jiki biyu sai hanci hanci da kake ganin shi guda biyu fanko ne guda ɗaya ne ɗaya ne ya shiga sai ido sai baki sai kunne to abin da ake so ka gane bari mu ɗauko maka lissafin yadda za ka iya fahimta ido a abu ɗaya yake kunne abu ɗaya yake biyu kenan sai baki uku sai hanci hudu to sai kafafen nono kowanne ɗaya yana mazaunin kanshi ne sannan nawa kenan biyar sannan sai azzakari ko farji sannan sai dubura shine saba a fara'iƙa takaddar shaidar da ta nuna malam bakar gumi ya samu takaddar yabawa ta girmamawa ta fitar da wannan magana cewa tana daga cikin abubuwan da suka sa aka bashi wannan shaidar girmamawa kenan fahamun fahimta da Allah yake ba wani to ita wannan fahimta daga cikin dalilan da ke ba Allah yake ba da ita na farko akwai mauhiba akwai baiwa abu na farko kenan abin da bayan ke cewa wani dan baiwa ne na biyu akwai addu'a ta salihan bayi kama Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas baicin kasancewa shi dan baiwa to dan addu'a ne annabi mai addu'a tun da aka haife shi don shi mai hudu ba sannan bani bani annabi ya mishi addu'a yana cewa Allahumma fakkihu fid din wa 'allimhu ta'wil Allah ka fahimtar da shi addini ka koya mishi sanin ma'ana alqur'ani addu'a dan haka ake so idan kai kana fatan alkhairi ga mutane kana fatan alkhairi ga kanka ka rinka musu addu'a bai yiwa kana daga cikin mutanen da Allah ke amsar addu'a musamman yara musamman ɗaliban ilimi sannan akwai biyayyar Allah واتقوا الله ويعلمكم الله ku ji tsoron Allah sai Allah ya baku ilimi ka karanta tafsirin Malam Bakar Gumin ka ji abin da yake cewa karkashin wannan aya ta ya Allah zai baka ilimi ko ya kara maka ilimi a halin kake aiki da wanda kake da shi ka tsaya kai nazarin wannan shekara ka nawa kana dibi dibi a wuri daya ka kasa ci gaba kana da wani ilimin baka aiki da shi ya ba a kara maka a nan ne ya kawo maganganu na malaman farko waɗanda ke karfafa akan haka to sannan sai me sai ƙoƙari da ƙwazo wallazi na jahadu fina lanahdiyannahum subulana lallai ƙoƙari yana taimakawa to ɗayan waɗannan hanyoyin jama'a suna sa mutum ya rinka istinbatin ahkam to sannan sai wata ƙabiya daban wadda wannan ta shafi likitoci ne ko psychologist masu harkar ilimi game da binciken tunanin ɗan adam shine kakkarin gajiyar da gaɓoɓin da ake amfani da su wajen fahimta shine ka rinka samun natsatsen bacci misali akwai mutumin da in fitila na haska shi zai iya yin bacci amma baccin babu natsuwa to in kana daga cikin irin wannan rinka kashe haske duk sanda baka kwanta ka kwanta a duhu domin ka samu hudu'i natsuwa akwai mutumin da zai iya bacci ko a gaban makaɗi ne amma kuma duk kiɗan da ake to yana yana damun kwakwalwar shi don haka kwakwalwar shi tana aikin ta yi baccin kuma tana jawo kiɗan to in ka san haka kar ka sake kai bacci a inda yake akwai motsi ka samu wurin da yake shiru sannan hutu ka rinka hutawa domin kwakwalwarka ta rinka hutawa to waɗannan kayan aiki su ne kwakwalwa zuciya ido waɗanda da su ake amfani wajen hadda ko kuma fahimta ko makamantan haka aka ce ka rinka ba su dama suna hutawa mai kyau to za ka ga Allah ya maka bawar basira domin su da dama ɗan adam in ya gaji ƙwaƙwalon shi ta zafi sai ka ji ya fara faɗa to a lokacin da yake faɗa wani hayaƙi ne ƙwaƙwalwar take fitarwa na gajiya to ina wannan hayaƙin zai bar wasu abubuwa kuma na waje su shigo to wannan dai ishara ce nake muku a wata lacca ta da na taɓa baku labari na yi ta a Maiduguri wajen kasusuwa guda takwas ne musu akan mantuwa da menene ke kawo mantuwa menene kuma ya ake maganin mantuwa wadda na yi alkawarin wata ran zan yi ta a nan garin insha Allah amma abin da nake muku ishara akai shine waɗannan abubuwa suke taimakawa ɗan adam wajen ya samu fahimta a cikin littafin Allah ko kun fahimta jama'a yanzu dubi wannan malamin al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar mai Bulughul Maram kun san cewa malamin larabci ne da tarihi ma'ana akhbaru ne tarihi kawai labaran da da na yanzu ya iya da ya je aikin hajji sai sha ruwan zanzan sai ya addu'a saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'u zanzama lima shuribala kun ga addu'a da muka faɗi da ya addu'a sai ya ce Allah ka bani karatun hadisi Allah ka sanar da ni tarihin malaman hadisi duk kwatancen da ya sai ce irin na al-Imam zahabi saboda Imam zahabi duniya bata taba ganin irin shi ba a wannan lokaci sarki ya tabbata ga Allah har yanzu fa har da aka samu Ibn Hajar din Ibn Hajar din sai a ce albarka akan zahabi shi ne ce sai da ya shaye wannan addu'a sai kuma daga baya sai zai yana cewa ina ma da ya addu'a Allah ba shi ilimin fiye da na imamun zahabi don haka kenan jama'a kun ga wannan malamin addu'a ne saboda kai ma ka rinka addu'a kana cewa Allahumma allimni ma yanfa'uni Allahumma allimni ma yanfa'uni Allah ka ilmantar da ni abin da zai amfana da ni ko wani lafazi makamancin haka ina fata an gane wannan littafin ya rubuta shi a cikin shekara 27 a cikin shekara 27 ya rubuta shi abin zai baka mamaki sai ka ga duk abin da ake bukata na bukhari sai ga ya zo ya tattauna shi ya tattauna shi ya tattauna shi to jama'a abin mamaki ana nan sai aka samu wani malamin mu Muhammad Ali Adam a Makka mutumin kasar Ethiopia ne ma'ana ba balarabe bane ba mutumin kasar Ethiopia ne ta dattawa ɗan ƙasar su hayya salasi ne ba a makan aka haife shi ba ma ya isa maka ma da girman shi ya je karatu yana nan Allah ya mishi baiwa a cikin harkar hadisi jama'a sharhin sunanin nasa'i da yayi idan muka zo maka da sharhin kaga yadda yake sharhin kuma sai kuma ka ce ibn hajar kamar ma muqaddima yayi wa bukhari gaba daya sai da ya mujalladi 43 sharhin sunan nasa'i yanzu yana nan sharhin sahihu muslim yake yi in ka tambaye sai ce shi ma bai san mujalladi nawa za a yi ba ana nan dai ana tafiya to in gaje ka same shi za ka same shi ya zauna ya natsu duk wata kwaramniya ba zai shiga ba in ya karanta ya fahimta sai ga ya fara rubuta kyar ya yi sharhin lugha ya yi tarihi ya yi kaza wata ran dai zan zo muku da irin tafan shi a farko farkon karatun nan mun zo da sharhin sahihu muslim din shi mun dan tattauna kaɗan haka yake yin ayyukan shi kenan kar ka taɓa tunanin cewa wai baiwar ta ƙare kai Allah ba zai maka ba kai ma ka tashi ka bi sabubba Allah ya taimaka sayyidina ali ya ce aw fahamun utiyahu rajulun muslimun ko kuma fahimta da ake baiwa mutum musulmi abinda wannan magana ta ali take nunawa babu wata fahimta da Allah zai baiwa kafiri a cikin alkur'ani wadda za ta amfanar da musulmi kenan domin Aliyu yana magana fahimta a littafin Allah ne. Inda fahimta ce a ilimi akwai kafirai da yawa da suke iya gano abin da zai amfana. Amma a littafin Allah, Allah ba zai wa kafiri wata baiwa wadda bai wa musulmi ba a ce, kafiri kaza, kafiri shi ya gano ma'ana aya kaza babu wannan a musulunci. Don haka Sayyidina Ali ya kaidi da rajulun muslimun. Fahimta wadda Allah yake ba wani mutum musulmi, to da kuma yace rajulun anan kuma lakabi ne kawai mace ma za a iya samun ta inda musulma ce haka don haka aka samu manya-manyan malamai waɗanda Allah ya fahimtar da su littafin Allah sai mun zo cikin kitabu tafsiri za ku ji tafsirin saidatuna Aisha yadda Aisha take shiga cikin alkur'ani ta shiga ta fita duk inda take so saboda me saboda tana son ta lalubo wata fahimta ta faɗi wani hukunci ta fito da aya kaza ta jawo aya kaza ta haɗa nan ta fita nan sai ta zo nan sai ta ce a sake shiga can kaga ashe ba namiji kadai ba har da mace na kar ku zalunci mata ku ce wai mata ba za a karantar da su kaza da kaza da kaza ba hakikanin kididdiga ta nuna ma mata sun fi fahimtar karatu amma matsalar da aka samu a afirka datse su kuke ne ko tun farko ku ki karantar da su yadda ya kamata don haka ba za su kai yadda ya kamata ba sai a ce ai mata ba su da kokari ko kuma ta taso ta taso da fahimtar gid sai a mata aure sai a bata jahili shi kuma abin da ya sani kawai jima'i da haihuwa kenan da a ce yadda kake da ɗa namiji da ya mace haka za ka dukufa wajen karantar da su keke da keke sai ka ga ita macen tafi namiji hazaka ina son ku gwada wannan ku gani saboda namiji da ya taso to abubuwa za su taso mishi ko ka kafa shi a karatun yana sha'awar keke yana sha'awar ke kaza yana sha'awar gsm yana sha'awar kaza eh gayun sallah in an sa kaza yana so a cire kaza a kaza kaza ita ko in ka kafa ta a hakan ta kafin shikenan za ta tafi domin ita za ta iya tafiya tare da neman ilimin da adonta shi ko zai ga cewa sai ya tsallake wannan harkar sannan zai yi gayun don haka ku daina zaluntar mata jama'a muna buƙatar a karantar da su a samu malamai ƙwararru gogaggu mata ba a ba su haƙƙinsu haƙiƙanin yadda ya kamata ba ne amma an ba su haƙƙinsu za ku ga baiwar za ku ga irin kans ko kunuz da Allah ya zuba taskokin fahimta da Allah ya zuba a cikin ƙwaƙwalan mata babbar malamar da ta karantar da ibnu hajirin mace ce babbar malama da ta karantar da zahabi mace ce sannan ga kakar ibnu taimiya ga sunan mata ne da yawa summatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin Allah ya kiyaye to sai ke cewa aw ma fi hadhihi sahifa ko kuma abin da ke cikin wannan takarda a cikin riwaya sunanin nasa'i sai sayyidina ali ya daga takobin shi sai ya zaro takobin sai takobin sai ta fito tare da wata takarda wadda in ya tashi soka takobin a cikin kube a cikin gidan takobin sai hada da takobin da takardar sai ya soka sai ce sai kuma abin da ke cikin wannan takaddar kala abu juhaifa ya ce kultu sai na ce da shi fama fi hadhihi sahifa to me ke cikin wannan takadda ma'ana wannan takaddar da kace gashi gashi sai kuma abin da ke cikin wannan takadda ma'ana annabi ya karanta da ku littafin Allah eh da kuma abin da ke cikin wannan takaddar me ke cikin takaddar kun gane magana kala sai sayyidina ali ya ce al-aqlu al-aqlu bayani game da diyya wanda ya kashe kaza zai biya raƙumi kaza zai biya raƙumi kaza shine al'aqlu bayani game da diyya al'aqlu anan ba hankali ba saboda da in an yi kisan kai idan aka zo sai a zo kofar gidan waɗanda aka kashe wa ƴan uwa sai a zo sai a ɗaura raƙuma sai a yi ta'qilin su sai a ɗaure su shi yasa laraba suke kira al'aqal ba aqalu na hankali ba ina fata an gane raƙuma wato diya bayanin diya wa fikakul asiri da kuma bayani akan yadda ake yanto wanda yake an kama shi kafirai sun kama musulmi ya za a je a fanso shi kun gane abin da sayyidina ali yake cewa akwai hadisai game da yadda ake fanso waɗanda aka kama da kuma falalar fanso su din abin da ke cikin takardar kenan sannan daga cikin abubuwan da ke cikin takardar wala yuqtalu muslimun bi kafirin akwai kuma hadisi da ke cewa musulmi ko da ya kashe kafiri kafirin ko da na amana ne to shi musulmin ba za a kashe shi ba akwai wannan bayanan duk a ciki wannan sahifa ta sayyidina ali jama'a kun ganta Allah madaukakin sarki ya mallaka mana ita yau shekara ashirin da biyu da ta wuce an samu wani malami mai suna doktor rafa'a ya ainihin buga ta a darussalam da ke riyad su suka buga ko ainihin jidda gashi ta misra afwan wannan sahifar da sayyidina ali yake magana asalin takarda ce da sayyidina Ali ya rubuta hadisai a ciki to shine aka samu wani malami Allah ya tsare wannan takarda tsaf shine malamin ya zauna ya haƙƙaƙa ta shine aka mai da ita littafi tun 1987 gashi na, na, na, na mallake ta to in ka karanta abubuwan nan da ke ciki su ne din da zaka gani zaka ga hadisai ne da Aliyu ya ruwaito abin da Bukhari yake nufi kenan wannan takarda yaushe sayyidina Ali ya rubuta ta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu in ka ce ya halatta a rubuta ilimi saboda aliyu ya rubuta kaga baka yi laifi ba shine mahallin shahid ko kun fahimta shin ana rubuta ilimi ko ba a rubuta sai ka ce to ga na ali ya rubuta shine mahallin shahid za mu zo inda za mu zo da wannan sahifa in Allah su za mu karanta hadisan da ke cikinta za ku ji hadisan su ne dai hadisan da Bukhari Muslim da sauransu suka rurroto a cikin tafansu ba wasu hadisai ne daban ba Allah ya taimaka wannan hadisi al-Imam al-Bukhari zai maimaita mana shi a nan gaba insha Allah ta'ala a lamba ta 2882 da lamba ta 6507 da lamba ta 6517 قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن بكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني س- آه ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة الف- القتل أو الفيلة شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاب أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله قال فقال اكتبوا لأبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الإذخر إلا الإذخر قال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له قال كتب له هذه الخطبة kaji wannan hadisi imam bukhari ya kawo wannan hadisi ne kadai don ya fitar da hukuncin shin annabi ya ba da umarni a rubuta ilimi ko bai ba da umarni ba waɗannan hadisan jama'a abin da yasa ba mu tsawaita sharhin su wato muna bin bukhari ne a yadda ya rubuta shi a yadda ya rubuta shine kowane hadisi ya kawo zai kawo shi ne ya alakanta shi da babi to zai iya sake kawo hadisin a gaba ya alakanta shi da wata matsala to mu ma in muka je can sai mu tsaya mu tattauna to shine mun karantar da bukhari a yadda yake kenan amma yanzu muka tare cewa to sai mun bi duk matsalolin da ke cikin hadisan ƙarshen ta wato sai mu shanya zaƙin abin kenan tun daga samfoti ko kun fahimta yau to shi yasa nan sai ka ɗan ji zaƙin kaɗan sai a matsa gaba sai ka ɗan sake ji haka sai ka ji littafin ya maka yadda ya kamata wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya samo shi ta hanyar malamin shi al-Imam Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn shi ko ya samo shi daga Shayban Shaybanu daga Yahya Yahya shi ko daga Abi Salama Abi Salama dan Abdurrahman dan Auf yace ya karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara mishi yarda yace anna khuza'ata lallai kabilar khuza'a to anan an yi ta'abiri da cewa kabilar amma mutum ɗaya ne wannan aiki qatalu rajulan suka kashe wani mutum min bani laifin daga cikin kabilar bani laif ama fatihi makka shekarar da aka je aka ci makka da yaƙi sai wani ɗan kabilar huza'a ya kashe wani ɗan kabilar laif me yasa ya kashe shi bi qatilin minhum qataluhu saboda su ƴan kabilar laif su ma sun kashe musu wani mutum guda a jahiliya amma aka yi kisa a jahiliya su kabilar laif suka kashe wani mutum daga kabilar Huza'a yau da aka zo yaƙi makka sai waɗannan ɗan kabilar Huza'a kun fahimta sai dai ainihin wato sai ya kashe ɗaya daga cikin 'yan kabilar Laif wato ya yi ramuwar kisan kan da aka yi musu a jahiliya to fa ukhbira bi zalika nabi sallallahu alaihi wa sallama to kun ga wannan abin zai tada hayaniya kenan ko domin an yi kisan kai da ɗaɗɗan kisan kai ba a rama ba a lokacin sai tsawon lokaci da aka samu dama bayan kama a ce hankali ya kwanta amma fa bahaushe ya ce idan maye ya manta uwar ɗiya ba za ta manta muna nan za ku ji mun dan uwan da ya kashe malam ja'far katsan za ku ji mun kashe shi yawo ba mu manta ba yawa idan maye ya manta maye ya ci ya manta don haka ya dawo yanzu yana zaro harshe ne to uwar ɗiya ita bata manta ba ko kun fahimta shine abin da ya faru a nan tun a jahiliya aka yi kisan amma yau bayan tsawon shekaru aru aru da waɗannan suka sami dama katsam su ma sai suka kashe wannan shine kayaniya ba ta tashi za a yi yaƙi kenan a makka kun ji dalilin da ya sa manzo Allah ya shigo cikin magana ba ya shigo ciki ba ne akan cewa abin da aka yi ba a yi daidai ba sai dan abin zai haifar da yaƙi a makka za ku ji sai ce fa ukhbiran bi zalika nabi sallallahu alaihi wa sallama sai aka baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama labarin haka faraki barahilatahu sai manzo Allah sai ya hau dabba shi fa khataba sai ya khutuba to me yasa ya hau dabba shi ɗayan abu biyu ko dai mutane sun taru yadda in yayi jawabi yana tsaye a ƙasa ba za a hange shi ba ba za a ji shi ba dan haka bari ya hau tudu dan yakan yi haka kun ji ɗaya ko kuma inda aka gaya mai ga katsaniya can za ta tashi a unguwa kaza shi yasa ya hau dabbar tashi ya tafi can kun ji dalilin hawa dabbar faƙala sai ce inna Allah habasa an makkatal katla jama'ar musulmi ku saurara ku ji fa Allah ya tare wa ƙasar makka kisa ma'ana ba a taɓa yaƙi an yi kisan kai a makka ba wato a yaƙi irin da zubda jini haka awil fila ko kuma giwaye sai ya kawo da ɗayan abu biyu sai ce shakka abu abdullahi abu abdullahi imamul bukhari shine da ya zo ba da labarin yake ainihin nuna cewa ko dai wannan aka faɗi ko wannan ko kisa ko kuma giwaye wanda kowane ɗayan ma'anar shi tana goyon bayan ɗayan domin abrahata ya zo ne ya yi kisan kai sai allah maɗaukakin sarki tar haka da giwayen wa sallata alaihim rasulallahi sallallahu alaihi wasallama wal mu'minina amma sai allah ya ɗora wa mutanen makka manzon allah ya yaƙe su da shi da muminai duk suka yaƙe su ko ala sai manzon allah ya ce ku saurara jama'a wa innaha ita makka lam tahilla li ahadin qabli bata halatta ga wani kafin ni ya yaƙe ta ba ba wanda aka taɓa halattawa ya yaƙi a makka walam ta hilla li ahadin ba'adi kuma ba za ta taɓa halatta ga wani baya na ya yaƙe cikin ta ba jama'a kun ji fa bai halatta ba babu yaƙi a cikin makka har abada baka da dalili da zaka tada yaƙi to amma idan ka tada yaƙi a cikin makka to za a yaƙe ka haka nassi ya ce فإن قاتلوكم فاقتلوهم in suka yaƙe ku to ku yaƙe su don wannan doka ce wadda munafukai suke amfani da ita su haɗa kai da kafirai a ƙasar maka akan to a tada fitina shikenan sai in annabi ya zo zai kare kanshi sai a ce to ai an hana ai kai ka ce ba a yaƙi a nan ai kai ka ce sai Allah ya ce a'a ka ai muku wannan burin burin ne in aka yaƙe ku a makka to ku yaƙe su abin da ya faru kenan da 'yan shi'a suka je suka tada yaƙi a cikin garin makka jama'a wata shekara aka je aka yaƙi arna aka kashe su shi kenan sai kuma aka yi ta rubutawa ai an saba wa qur'ani ai an kashe a'a su suka je suka tada mutum nawa aka kashe ku karanta shammul awarid fi dhammin rawafid na sheikh mulla ali al-qari an samu daular safawiyya ta 'yan shi'a shekara ɗari bakwai da ta wuce a Iran suka haɗo tawagar yaƙi suka zo suka ainihin yaƙi alhazai a cikin Ka'aba sai da aka kashe aka jika mataf hashiyatu tawaf wurin da ake tawafi sai da aka jike shi da jinin musulmi kakaf sarkinsu ya hau saman Ka'aba ya rinka rusota. yana ruso ta yana rera waka shammul awarib fi zannin rawafid mulla aliyul qari akan idon shi aka yi wannan abin shi yake bada labari kuma har yanzu wannan ita ce bagiyya ta yan shi'a duk shekara sai sun yi kokarin tayar da fitina duk shekara shi yasa yanzu sai ake daukar musu daga cikin matakai shine sai a sauke su a can aziziya kama a ce mutumin da ya zo zai ibada a muciya sai a kai shi can wajen kofar doka nan ne masaukin shi kafin ma ya to masallacin muciyan ya gaji lalle zai ta da